إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك مجساجوا أولا سافية الهميس ashirin da biyar ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina alif ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da biyu ga watan tara shekarar dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul Qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da darasi a cikin daura da muke yi a cikin littafin al'ilaju bin ruƙa min alkitabi was sunna wannan ita ce darasinmu na goma sha biyu a cikin jerin giyar karatun wannan littafi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu abin da muke karantawa ya ba mu ikon yin aiki da shi a jiya mun tsaya ne a inda malin yake mana bayani dangane a ilajin musiba yadda mutum zai magance musiba yayin da ta auku masa ya baiwa kansa haƙuri ya rarrashi kansa duba da nassosi na shari'a da bayanai gamsassu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dangane da alƙawari da Allah yayi na ba da lada mai yawan gaske na ba da gidan aljanna ga wanda ya haƙuri ya yi juriya game da wani abu da ya auku da shi yau malin ya ce as-sabi'a na bakwai ilajul hammi wal huzni maganin damuwa da bakin ciki mene damuwa na'am ina jin ku tambaya nake idan aka ce damuwa me ce ita idan aka ce bakin ciki me ake nufi da shi na'am Na'am. Na'am. Haka ne. Yadda ya faɗa ɗin daidai ne. Abinda ake nufi da alhammu ita ce nan matsalar da ke samun bawa ta haifar masa da jin takaici da damuwa a lokacin da kake ciki a yanzu. ma'ana abin yana ci gaba da faruwa a yanzu halin da kake ciki kana cikin damuwa an gane wannan to laraba na kiran shi suna alhammu shine damuwa mun gane wannan akwai kuma alghammu akwai mene alghammu shi kuma alghammu shine damuwa da kake ciki a yanzu na abin da kake jin tsoron aukuwansa shi kuma a gaba mun gane wannan kina akwai bambanci tsakanin alhammu da alghammu da mene alhuznu alhuznu shi kuma bakin ciki ne akan abin da ya riga ya wuce abin ya riga ya faru wata hasara ce lalacewar wani abu ne rashin riskan wani abin da kake fatan samu ne a rayuwa to idan ka tuna da wannan abin sai haifar maka da damuwa da matsala to wannan abin shi ake kira da suna alhuzn dukkanin waɗannan jama'a alƙur'ani mai girma ya zo ya hana mu yi Allah ya samu gani addinin musulunci addinin farin ciki ne ba a san mutum ya dinga yin mene bakin ciki an gani hatta annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bakin ciki ya same shi a rayuwar shi amma me Allah ya dinga yi Allah ta'ala ya dinga bashi haƙuri an gani ya dinga bashi mene haƙuri Allah ta'ala ya bashi hakuri akan kaza Allah ta'ala ya bashi hakuri akan kaza zamu iya hararo wannan wuraren na'am kamar inda Allah ke cewa mene ina an ramo min ne Allah yana bai manzon Allah haƙuri yana ce mishi ne wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun kada kai bakin ciki akan su saboda sun yi imani kada ka kasance a cikin kuncin zuciya cikin abin da suke shirya maka na makirci ina fata an gane wannan Allah yana umartar mu'mini cewa wala tahinu kada ku yi rauni wala tahzanu kada ku yi bakin ciki wa antumul a'launa ku ne nan madaukaka in kuntum mu'minin yayin da kuka kasance mu'minai ina fata an gane wannan shi yasa kuma Allah ta'ala yake kore aukuwan abin nan matsalar ainihin wato bakin ciki musamman ga mumin da zai bar duniya dukkanin wanda zai mutu a rayuwar nan yana da tunani da takaici akan rabuwa da ƴaƴansa da dukiyarsa wani hali za ta kasance da sauransu Allah ta'ala ya ce su waɗanda suka yi imani ana cewa da su yayin mutuwan ne ake musu wannan bishara Allah ta khafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro kuma kada ku yi bakin ciki wa abshiru kuma ane muku bishara biljannati allati kuntum tu'adun da wannan aljannar da ake muku alƙawarinta an gane wannan to kaga shi ma alkhairi ne mai yawa sannan shedan bai da wani buri a rayuwa irin ya sa maka bakin ciki ka zauna kai ta takeici akan abin da ya riga ya gabata ba za ka sa ranka akan abin da zai zo nan gaba ya za a yi ka gyara ba innaman najwa min ash-shaytani ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله من قال أن جماعة سوداك الحزن وانا أبني وانا مسلم شبايا سو باكما أمرت متن دين بقين تكي to ta yaza a ce ga wani aiki kullum ana raya bakin ciki da damuwa saboda mutuwar wani eh saboda rasa arzikin wani ko saboda wani abu na wani a rayuwa babu wannan ina fata an gane wannan yawwa Allah madaukakin sarki ya samu dace zaka jama'a kun ji addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk alqur'ani kore mutane bakin ci yake innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun na fata an gane wannan yawwa ga wancan ayoyi nan ga sunan birjik da yawa a cikin alqur'ani mai girma an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace مالن يشي الأولى نفرق ما أصاب عبدا هم وأن حديثي نيوان ده إمام أحمد يفتد شيء مسلم ترواية عبد الله بن مسعود ألا يقار مش يده عبد الله بن مسعود يجد شو منظر ألا صلى الله عليه وسلم ياتي ما أصاب عبدا هم باب ونبجين تكي لذي الشافي ونباوة ولا حزن ko bakin ciki faqala sai wannan bawan sai yace Allahumma inni abduk ya Allah lalle ni bawanka ne ibnu abdik dan bawanka ibnu amatik dan baiwarka nasiyati biyadika makwarkwadata tana hannunka madin fiya hukmuk hukuncinka zartacce ne a kaina adilun fiya qada'uk dukkanin hukuncin da ka yanke a kaina na adalci ne as'aluka bi kulli ismin huwa lak ya Allah ina roƙonka da dukkanin wani sunan da naka ne sammaita bihi nafsaka kai ka sanya wa kanka wannan suna au anzaltahu fi kitabika ko kuma ka saukar da wannan sunan a cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqika ko ka karanta ko ka sanar da daya daga cikin halittunka aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka ko kuma ka boye wannan sunan ka keɓance kanka da shi a cikin ilimin gaibinka ya Allah da waɗannan sunaye baki daya ina roƙonka an taj'al alqur'ana rabi'a qalbi Allah ka sanya alqur'ani ya zamto rabi'a qalbi ya kasance damina na zuciyata bahaushe na cewa damina uwar albarka kun gane wannan abin nufi ka sanya alqur'ani ya zamto mai ban ruwa ga zuciyata yayin da Allah ya sanya qur'ani ya zamto mai ban ruwa kun san ruwa ai yana haifar da menene rayuwa rayuwa dai yayin da Allah ta'ala ya kashe ƙasa gaba ɗayanta me ke faruwa yawwa ruwa ne kaɗai yake iya farfaɗo da mene eh yawwa rayuwar ita kanta ƙasa ina fata mun gano wannan jama'a saboda haka kana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya alƙur'anin nan ya zamto cewa shine nan mai bada ruwa ga zuciyarka dan ya rayar da ambaton Allah ya rayar da alkhairi mare iyaka ga ainihin wato wannan zuciya taka jama'a ina fata mun gane wannan to shine kace wannan addu'ar cewa anta ja'alal qur'anal azima rabi'a qalbi an gani ka sanya alqur'ani ya zamto damina na zuciyata mai saukar da albarka ruwa mai yawa ma'ana ya kwararo albarkoci da jin daɗi da kwanciyar hankali a cikin zuciyata ya zama shi ne mai rayar da zuciyata Allahu akbar an gane wannan ko yawwa wa nura sadri Allah ka sanya alqur'ani ya zama shi ne hasken zuciyata wanda ke haska min zuciyata yayin da duk zan yi wani abu ya zama alqur'ani ne fitilata mai haska min hanya shi yasa ya tabbata an tambayi na Aisha radiyallahu anha kaifa kana khuluqu rasul rasulullah khuluqu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ya dabi'un manzon Allah suke me tace kana khuluquhu alquran dabi'un manzon Allah shine alqurani jama'a mun gane wannan kenan anan yana nuna maka cewa jama'a ashe alqur'ani mai girma idan ya zamto shine hasken zuciyarka ka riga ka shi dabi'unka da halayenka da gudanar da rayuwanka zai zama kamar yadda Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da shi wajala'a huzni Allah ka sanya alqur'ani ya zamto mene jala'a huzni me yaye min dukkanin bakin ciki na da dukkanin ainihin wato damuwata wacce nake cikin ta jama'a ina fata mun gane wannan ka sanya alqur'ani ya zamto mai mene me yayi min dukkanin min bakin ciki na da kuma mene ainihin wato damuwata shine ma'anan wajala'a huzni Allah ka sanya qur'ani ya zamto shine mai faranta min raina da dukkanin abin da zai haifar min da wata matsala ko wata damuwa a ainihin wato rayuwata wa zahaba hammi Allah ka sanya alqur'ani ya zamto me zahaba hammi me tafiyar min da dukkanin damuwata manzo Allah ya ce babu wanda zai karanta wannan illa azhaba Allah huznahu wa hamma face sai Allah ta'ala ya tafiyar masa da wannan bakin cikin nasa da wannan damuwar tasa wa abjalahu makanahu faraha Allah sai ya canza masa wannan bakin cikin da farin ciki wannan damuwar da samun warwarewan al'amara da samun yayewan wannan damuwa Allahu akbar jama'a kun ji karatu daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai sai mu karanta ko eh Allahumma inni 'abduka Allahumma inni 'abduka ابن عبدك ناصيتي بيدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني حزني وذهاب همي shine kashin addu'ar an gane wannan yawa Allah madaukakin sarki ya ainihin wato samu dace kuna son ƙara muku surori kun kyale ku haka akan wannan addu'ar na'am a ƙara to bari ku ji daga ranar ina muku isharori da yawa wasu ba sa ganewa wasu suna ganewa daga cikin abu mafi girma da bawa zai nemi Allah ya biya mishi wata bukata ko ya yaye masa wata damuwa daga cikin abin da yafi kowanne akwai abubuwan nan kamar haka abu na farko al-iqraru بالعبودية ko at-tawassulu bil ubudiyya shine kai kamun kafa zuwa ga Allah ta hanyar tabbatar da cewa kai dinnan ba kowa bane ba kowa bane face bawa ne na Allah yadda yake so haka yake gudanar da kai yadda ya ga dama haka yake umartanka kuma ka bi wannan umarnin jama'a mun gane wannan to idan kai wannan kai tsaye duk abin da ka nema a wurin Allah Allah zai maka shi za ku yi ne duk addu'o'in da kai annabawa da manzanni suka yi a cikin Qur'ani suna fara da menene rabbana ko rabbi rabbi ja'alni muqimas sala rabbana atina fid dunya rabbana la tuzigh qulubana rabbana innana amanna faghfir lana رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين دك القرآن هكا يكدو كدو ودنا الدوئي رب بن لي عندك بيتا في الجنة ربي ربي ذاك الأمو إذا رب شكما الرب شينمي شيني الخالق المتصرف المتدبر شيني مهلي شيني shine mai jujjuya bayi sarrafa su yadda ya ga dama kuma shine mai jujjuya al'amuran duniya da gudanar da su a yadda ya ga dama don haka yayin da ka nemi Allah ya maka wani abu na alkhairi da wannan budiyyar ta Allah da cewa kai bawansa ne kuma shi kai kake bautawa babu abin da zaka nema a wurin Allah ya hana ka yasa ka saki komai ka kama Allah ka saki kowa ka kama Allah ka saki bayi ka kama ubangijin bayi ka zauna lafiya Allah ya samu gani abu na farko kenan to ku duba wannan addu'ar da kyau abinda kake ka fara da shi Allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne wannan tabbatar da menene ubudiyya gaba ga Allah shi kadai kuma sai ka ce ibnu abdika dan bawanka ne ma'ana ni da iyayena gaba ɗayan su bayinka ne ibnu amatika kuma dan baiwarka ne mahaifiyata baiwarka ce Allah sai da kai da ita mana tun daga kanka kana magana har zuwa kan annabi adamu alaihi salam ko bayin wane ne bayin Allah ne an gane wannan sannan kuma sai kai bayan cewa nasiyati biyadika nasiya ita ce nan makwarkwadan gashin mutum inda gashi ke fara fitowa a gaban kai ma'ana dukkanin al'amurana da gudanar da rayuwata da jikina da raina da numfashina gaba ɗayansa yana gudana ne a hannunka ya Allah kamar da Allah ce ma min dabbatin fil ardi illa menene ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha babu wata dabba face Allah ta'ala shi ke rike da makwarkwadarta sai kake tabbatarwa Allah da wannan cewa Allah kai ke gudanar da kasha'anina komai nawa Allah kai ne kake mu sannan sai kace kuma madin fiyya hukmuka Allah duk yadda ka so kai da ni an gane ma'ana duk wani hukuncin ka zartacce ne a kaina Allah abin da kace in yi zan yi abin da kace in bari zan bari ya Allah ai ko danka ne yayi maka wannan babbadancin ka bashi ko kuwa kwarai to kace cewa Allah wannan sannan adilun fi qada'uka ya Allah duk abin da ka yanke a kaina to adalci ne mun gane duk abin da ka yanke a kaina kai min na alheri da ma aka san sa to Allah na san wannan abin saboda wani alheri ya same ni saboda haka na yarda kuma na amince 100% cewa dukkanin abin da ka kaddara min adalci ne daga wurinka domin ya Allah babu zalunci tare da kai babu sharri tare da kai kaga nan ma menene kana ƙara tabbata wa Allah da ubudiyya an gane wannan to bayan ka gama tawassuli da waɗannan gaba ɗaya al-ubudiyya sai ka dawo kuma abu na biyu shine at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi al-ula ka nemi kamun kafa zuwa ga Allah da mene sunayensa da sifofinsa mafiya cika da kamala na mana na haska mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wane ne a wajen Allah bawa ne ko bawa ne ko manzo wanda Allah ya yi mishi daraja wacce bai taɓa yi wa wani daga cikin halittunsa ba sai na ce mana Allah bai so a dinga kiran sunansa ana kamun kafa da shi ba shi Allahn da kanshi ne a cikin alkur'ani ya ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da su bai ce ku roƙe shi da sunan wani ba bai ce ku kama kafa da wani ba an gane wannan ai to sai ka fara yin tawassuli da sunayen Allah da kuma mene sifofinsa sai ka ce to bayan wannan bambadancin da kai sai kuma ka ƙara ka ce as'aluka ya Allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka da dukkanin wani suna naka wanda naka ne Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz الغفار الجبار القهار المت المت منين المتكبر كغان wannan ai almutaal albar an gane wannan ai duk waɗannan sunayen na Allah kakaf الرازق لي والرزاق لي الفتاح العليم an gane wannan duk waɗannan sunayen naka ranka takaf Allah ina ka mun kafa da su sammaita bihi nafsak wanda kai ka sanya wa kanka wannan sunan kamar da Allah ya ce huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahman alim al-ghaibi wash-shahada huwa ar-rahman الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر أنقاني سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء alhusna to duk waɗannan sunayen na Allah kana kamun kafa da su cewa Allah yayi maka kaga ai ka debo ta da fadi ka debo kuma sunaye masu girma alhayyu alqayyum dhul jalali wal ikram disnat kakab wanda ka sanya wa kanka su aw anzaltahu fi kitabik ko waɗanda ka saukar da su a cikin littafinka na alqur'ani ko sunnar manzon Allah aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin bayinka wannan suna aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak ko kuma sunan da ka boye a ilimin ka na gaibi a wurinka baka fada wa kowa ba dan har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa har ya bar duniya akwai sunayen Allah da bai san su ba da kansa ya fada a hadisin da ke magana akan ash-shafa'a yawm al-qiyamah yace in aka je wajen annabi adam yace ku je wajen ibrahim a je wajen ibrahim yace ku je wajen nuhu a je wajen nuhu ku je wajen wani haka za a yi tai sai an zo wajen annabi muhammad wajen babba dan babba wajen shayabo dan gatin allah ana zuwa aka ce da shi ishfa lana sai ce ana laha ana laha ni ce da ita ni ce da ita ce zan je karkashin al'ashin allah in je in faɗi in yi sujada na me yayi bauta al'ubudiyya kenan ai in kana so Allah ya ma komai bauta mishi kawai an gane wannan yawwa fa'budhu wastabir li'ibadatihi bauta masa kuma ka daure ka cije akan bauta masa kai hakuri in nayi wannan sujadar zan dade ina ta yaban Allah za a ce mu irfa ra'saka ya Muhammad to a wannan lokacin ne ce in ne zan dinga yaban Allah yace zan ma Allah kirari da wasu kalmomin da ni kaina ban san su ba sai a wannan ranar Allah zai kimsa min su a rai a cikin raina in dinga ambaton Allah da waɗannan sunayen idan Allah ya ji yabo ya kai yabo sai ki irfa ra'saka ya Muhammad dago kanka Allah bai taɓa kiran manzo Allah da ya Muhammad ba sai a wannan ranar saboda Allah yana cike da fushi Allah zai fushin da bai taɓa yin kaman sa ba a wannan rana yace irfa ra'saka ranan ba magana ya rasulullah ba magana ya nabi Allah irfa ra'saka ya Muhammad ki daga kanka ya kai Muhammad wasal tu'ba ruqa abaka an gane washfa nemi ceto tushaffa za a baka ceton daga nan sai ce sai in roƙa Allah in ce ya rabbi ummati ummati ya Allah bangiji al'ummata al'ummata sai roƙi a zo a yi mene a zo a hisabi tsakanin bayi to wannan hisabin da za a yi na farko jama'a ba hisabi bane na ƙididdigan aiki abin da za a fara yi kawai duk wani wanda ya taɓa shirka da Allah ko ya bauta wani aljani saboda tsafi ko ya bauta wa cross ko ya bauta wa annabi ko mala'ika ko rana ko wata za a ce ina masu bautan wuta ranan ba magana wai ka ce wai a ni ba na cikin su za a tattara su wuri guda masu bautan cross wuri guda masu bautan aljanu wuri guda masu bautan rana wuri guda ana gama tara su ran katakaf sai Allah ya ce ayi wuta da su su ba magana wai awan aiki a tare da su babu dan ba su da aikin da za a iya gwadawa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura in kaje ana maganan gwajin aiki to ana maganan mu'mine ne domin su arna fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna bazai musu awo ba a wannan rana alqiyama to waɗannan sunayen na Allah jama'a su ne suka fi cancantar bawa ya mai da hankali wajen roƙon Allah da su domin neman biyan bukatunsa da yake nema a wurin Allah to kana neman da sunayen na Allah subhanahu wataala to sai kuma kace an taj'al alqur'ana rabi'a qalbi Allah ka sanya alqur'an ya zamto daminin zuciyata mai bar ruwa ga zuciyata kai Allahu akbar jama'a mun sha karanta ku alqur'ani waraka ne ga dukkanin cutukan da ke cikin zukata sannan wa'azi ne sannan faɗakarwa ne tunatarwa ne ga masu jin wa'azi amma wani lokaci sai kaga mutum yana cikin damuwa da bakin ciki amma kuma bai karanta alkur'ani sai ruga da gudu ya je wajen mutane da Allah a taimake ni ina cikin bakin ciki ina cikin damuwa ne jama'a ku taimake ni da addu'a amma ba zai iya zama ya karanta alkur'ani ba in ka ganka a haka ka ji tsoro ka gane cewa Allah madaukakin sarki ya cire ka daga cikin bayinsa masu samun albarkan alƙur'ani tare da su ka ji tsoro abu na farko da ya kamata ka fara yi ka karanta alƙur'ani ba maganin ka siyo a kasuwa bane ka zo ka aje a gidanka a'a shi waraka da alƙur'ani ana so wajen karanta shi ne da fahimtar ma'anarsa da kuma yin aiki da shi da wannan ake warkewa an gane da wannan ake warkewa shi yasa ya fara da mene القرآن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي كسني القرآن ميجر ما يزمتومي ربيع قلبي ميبروا غزوشياتا domin duk lokacin da mutum ya fara karanta alqur'ani mai girma nan da nan za ga wannan damuwar ta gushe tare da shi Allahu akbar wannan bakin cikin ya yayi Allah ta'ala ya kawo shi mene dauki ai manzo Allah kuma ya faɗa ai ko mutane ba ka taɓa taruwa a ɗakin Allah suna karanta littafin Allah suna darasin sa tsakankaninsu face an sauka musu da mene natsuwa rahama ta yi mene mala'iku sun yi me sun kewaye su Allah ya ambace su a wajen wane mala'ikun da ke tare da shi a sama nutsuwa yanzu da kike taron nan kowanne mai yana da matsala da damuwa amma tsakaninka da Allah kana iya tuna wannan damuwar ba akwai natsuwa da tafi wannan zaman da muke yanzu a nan babu kamata mun gane wannan to kaga wannan kenan don haka kada ka riƙe alƙur'ani a matsayin abin ƙauracewa ran alƙiyama Allah zai kai ka ƙara gaban Allah wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi takhadhu hadha al-qur'ana mahjura daka jama'a alƙur'ani ana samu waraka da shi ta hanyoyi guda uku in kana so Allah ya baka waraka da alƙur'ani sai kai abubuwan nan guda uku abu na farko jama'a bi qira'atihi wajen karanta shi kan karantawan yana da abubuwa guda biyu da ake bukata abu na farko shine ka koyi karatunsa ba hayi kake ba ba ba taka hayi kake karatun Qur'ani ba saboda ka san baki kawai ke ko ina zaka din karanta ba ba da da ka da da haka ba daɗi abu na biyu ka rera karatunsa rerawa mai kyau cikin natsuwa ana bukatun ka da wannan abu na biyu tadabburuhu kokarin tunani game da ma'anonin alqur'ani kenan kana buƙatar sanin ma'anonin mene alqur'ani sai abu na uku shine aiki da alqur'ani to da wannan ne jama'a ake samun waraka da alqur'ani tunda ka ce Allah ya sanya alqur'ani ya zanto mai warkan maka da bakin ciki da damuwa ko to kai kokari ka samu waɗannan domin a lokacin da kake karanta alqur'ani mai girma ka ji bishara ga mu'minai Allah yana cewa inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا wannan kawai ya ishe ka kaji Allah ce lallai masu kiyaye dokokin Allah mafada suna da wani irin babban rabo a wurin Allah ta goma shi mai yawa hada'iqa wasu lambuna ne na gonaki wa a'naba da itacen inabi mai zaki wa kawa'iba da kuma 'yan mata waɗanda ƙirjinsu na cike da nonuwa atraban kuma tsaraikun juna waɗanda ba wacce ta girma wata wa ka'san da kuma wani kofi wanda ke cike da giya dihaqan a cike da giya malam jan aljanna la yasma'una fiha lagwan ba sa taba jin wata yasasshen zance wani wata magana banza ba a jinta aljanna walakin zaba ba maganan ƙaryata juna ko walakin zaban ba maganan wani timbele a gidan aljanna to yanzu da Allah wanda bai san wannan ma'anar ba kawai da kanta in ya libu ta kina fa ga alai ga wala ba kawai ba tara ba kan ya ga bai san ma'anar ba yanzu ya wannan zai ji dadi ya sa rai ashe jin dadin alqur'ani yana cikin menene sanin ma'anonin sa da tadabburin sa shi yasa wallahi jama'a wato wanda bai san ma'anonin alqur'ani bai ke karanta shi abin tausayi ne ku tausaya masa in ana neman wanda ya kamata a yi wa jaji a yi mar kuka to shi ne wannan a yana ga dukkan makukan za a yi mana ko kuwa sai da Allah ya ji ƙanshi kawai a cikinmu la ya samu dace an gane wannan kenan sannan bayan wannan tilawan alƙur'ani jama'a kamar yadda muka yi magana in kana so ya zama ya yaye maka damuwanka ko to ya zama to cewa zuciyarka tana haska kowa da haskensa shi ne zama kana sanin ma'anoninsa kuma kana ƙwarin yin aiki da abin da yake karantar da kai an gane wannan to yayin da ya zama haka to ƙur'ani zai zama sanadiyyan yayewar damuwanka da mene bakin cikinka ina karanta mana wannan jama'a saboda mu kiyaye nassin da manzon Allah ya faɗa ni kaka ji kawai an faɗi nassi mujarradin sa gayansa ka ɗauka kawai da kayi wannan shikenan ka samu don wani sai ya ta fama ya ce wallahi ne ban samu yayewan ba eh to akwai matsala ne baka cika sharadi baka cika sharadi bane jama'a mun gani Allah ya ba mu ikon cikawa to alqur'ani mai girma ya zama shine nan mai bubbugo da alkhairi a zuciyanka ai ka riga ka cinye ko jama'a Allah ta'ala ya samu dace jama'a wannan kenan Allah ta'ala ya samu dace mun gama da wannan hadisin wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa annabin hadisi na 3712 Imam Al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihu targhibi targhib wa tarhib Allah ta'ala ya samu dace athani sai addu'a ta biyu ta yayewan bakin ciki da damuwa ku karanta Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal والجبن والبخل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز هكذا يقول نعم والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال نعم منظم الله صلى الله عليه وسلم يكرن تدون صحابي وانا الدؤر mai suna abu umama albahili Allah ya ƙara mishi yadda me ya faru wanzu Allah ne ya gan shi a masallaci ya zauna ya haɗa kai da gwiwa an gane wannan ai ya haɗa kai da mene gwiwa kasan damuwa ta kai damuwa ba maka kallon fuskar kowa abin da ke damun kama ya fi ƙarfin wanda ma zai iya zuwa kusa da kai da ya same shi manzon ya ce ah ya abu umama ya na ganka a masallaci a wannan lokacin da ban saba ganin ka a masallaci ba sai ya ce ya rasulullah bakin ciki ne ya dame ni bakin ciki ya mene ya dame ni ga basu suka kuma sun yi min yawan gaske ba zan iya biyan basukan da suke kaina ba sannan ga bakin talauci kuma ya dame ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah haba abu umama bana nuna maka kalmomin da idan ka karanta ba Allah zai yaye maka wannan bakin cikin kuma zai biya maka dukkanin bashin da ke ake binka ki manzo Allah koya min manzo Allah ya ce to in ka tashi ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan ya Allah ina neman tsarinka daga damuwa da bakin ciki wal ajazi wal kasal Allah ina neman tsarinka daga ragwanci da lalaci wal bukhli wal jubni Allah ina neman tsarinka daga bakar ruwa da kuma me eh me al jubn ragwanci an gani wa dala'id daini Allah ina neman tsarin ka daga nauyin bashi an gani kantar bashi mu a wasa kanta zamu ce ko ce ai wannan bashi har ya markanta mana abin da ya kanta ga ya tauri ce samun wannan wuri ya zame taushi sai an nemo dutsen guga da sabulu da omo mana an je ga kafar tajiko ko an goge kauje an goge fasan tukuna kama kai kan kauje kan ji kauje yana ƙasa ne fasan shine a sama ah kware kware wani ma sai an sa riza an dan rage mishi kaifi an kuma nemo man kade bayan an goge a neman kade sai a zuba a wajen kaga matsala ce babba shine kan tabbashi jama'a ma'ana bashi ya maka yawa ga tsananin bashi ga tsananin bukatuwa zuwa ga abin duniyan ko baka da shi duk abin da zaka ci a gidanka sai ka je ka ƙara nemo bashi ko baka da abin da zaka biya yana faruwa ko faruwa da yau mu ana rayuwa haka to maganin wannan matsalar jama'a ga ta daga manzon Allah idan haka kake dauki wannan ka tauridinta an gane ai wal bukhli wal jubn wa dala'i daini Allah ina neman tsarinka daga kan tabbashi wa ghalabatir rijal da kuma rinjayen mazaji a kaina mutane su rinjaye a kaina ya zan ban da katabus duk inda zan je yin wani abu an fi karfi na ko dai an nuna min karfi ta fuskan tattalin arziki ko an nuna min karfi ta fuskar imani ko an nuna min karfi ta fuskar fin karfi ta fuskar wani abu daban to Allah ina neman tsarin ka daga rinjayen mazaji jama'a ina fata mun gane wannan wannan addu'a jama'a addu'a ce matukar muhimmanci ga bawa idan ya zamto cewa yana son Allah ta'ala ya ainihin wato yaye masa wannan damuwan da ke fama da shi a rayuwarsa domin jama'a mu sani cewa duk ciwon da ya zamto cewa yana samun zuciya an gani ya zamto cewa wannan abin yana da alaka da abin da ya wuce ne ko abin da zai zo a nan gaba to wannan abin yana lalata zuciyar ɗan adam yana haifar da zuciya ciwo shi yasa yanzu in ka je asibiti masu ciwon zuciya suna da yawa in mutum ya je asibiti kan an ce ai zuciyar shi ta kumbura yana buƙatar ya ɗan rage tunani ya ɗan rage yin kaza ya ɗan rage kaza da kaza babu abin da zai rage maka tunanin da jama'a sai addu'a neman Allah ya yi maka kawai shi ne magani amma maganar ka ce a ce ka je da damuwa a Najeriya abu alaji ai wallahi ba zai yi ba alƙwaran ba zai yi ba ina alaji kana fita masallacin nan sai kaga abin da ya bata maka ne haka ne kan ka je gida masu mashin da ke kawo yara a makaranta ga wani yana yana alula da yara yiwu kai kai kai kai sai kaga wani abu zai taba maka ne zai so sa maka ne haka yake mana galibinta kuma galibi ulsan nan da muke fama da ita in baka dauki magani ba za ta taba maka hanta ta taba maka zuciya ta taba maka koda malaman lafiya sun yi wannan ittifaqin jama'a da malaman tibbul islam da tibb na abin nan na zamani alkimiya alkimiya sun tabbatar da wannan idan ulsa ta kai ulsa jama'a tana taba zuciya ta taba ciwon hanta ta taba hanta ta taba mutum koda abubuwan nan guda ko suka taba jikin dan adam to dan adam ya tashi ya kama hanyar tashi daga aiki kenan bare da gaske so wani ma yakan mutu ne kafin lokacin sa yayi ana yi ai mana baka akwai mutuwa tsaye akwai mutuwa kwance akwai mutumin da yana rayen yana raye amma kan mace ce ni dan ba shi da wani amfani a rayuwa shi dai ba zai tsina maka shi komai ba kuma ba ma shi da wanda zai tsina na mishi yana faruwa ko faruwa kamar da wani mai mai hikima ke cewa wa aasha qaumun wa hum bainan nasi amwatu akwai wasu mutane da ke rayuwa a cikin mutane amma ko matattu ne kamar da mai ta'alimi ke cewa aljahiluna mayyituna qabla mautihim su jahilai matattu ne tun kafin lokacin mutuwarsu in dai kai jahili ne to ka sani kana raye ne amma kai matacce ne amma ka ce kake murus ka mutu to jahilci ya riga ya kashe ka Allah ka rayar da mu da ilimi Daka jama'a kun ji don haka waɗannan jama'a ciwuka ne masu girman gaske wanda ya kamata a nemi yayewansu daga wajen Allah subhanahu wata'ala al'allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala likitan zuciya ke in ka karanta littafin sa mai suna miftahu daris sa'ada kai wallahi wannan zikirin in ku ga yadda bai filla filla ko inda za mu dauko bayanan mu kasa a nan bi bayani kowa sai ji hankali shi tashi amma dai lokacin ba zai ba mu dami wannan ba abin da yake magana a takaicin takaitawa yace a wannan addu'a ku kalla da kyau kowa ya kalli littafin sa da aka ce Allahumma inni a'udhu bika sai aka ce mene da aka gama sai aka sa mene a sai aka sa kwama ma'ana guda biyu ne ƴan uwan juna ne kun gani ce abubuwa guda hudu ne kowanne da ɗan uwansa manzo Allah ke neman tsari daga gare shi akwai alhammu akwai mene alhuznu alhuznu ba zai barka ka ci gaba da yin abin da ya kamata a gaban ka ba ballanta naka tunani ma mai kyau zai kashe maka zuciya bakin cikin abin da ya riga ya gabata alhammu kuma damuwan da kake ciki a lokacin a yanzu ba zai baka kai sakat ba ballanta na kai wani abu mai amfani kaga ƴan uwan juna ne al'ajiz wal kasal gazawa gazawa gajiyawa ta hanyar ciwo ko wata matsala ta same ka kana ji kana gani abin da kake iyawa ya gagare ka wal kasal shi kuma al kasal kana da karfinka da komai amma lalacin ya danne kai hana kai shi ma ƴan uwan juna ne daga cikin abin da ke sa bawa ya shiga halin haula'i akwai wannan akwai gazawa gazawar da zai zama imari saboda rashin lafiya imari saboda tsufa ima saboda wata matsala ta rayuwa za ta saka gaza iya yin kaza wanda za ta samu alkhairi ga kuma me lalaci ya biyo baya ga lafiyan ajinka amma da ka tsaya ka gallawo wani zo mi kaza kai in ya zan iya kuwa wallahi gaba ɗaya jiki na lalaci haka za ka yi kai ta kwanci a gado kana kana mutsuke mutsuke kullun kake nan bacci kayi bacci da daddare ka koma da safe bayan azhar kayi da daddare ka ƙara zuwa abba malam to in ka garka a wannan yanayin jama'a kana yawan bacci baccin nan baka tsina kanka komai to ka sani wannan ciwon na alkasal ya kama ka wallahi sai ka rage da addu'a in ba haka ba sai ka yi aure ka ka yi mata kana fama da wannan ciwon gashi ba abin da za ci a gidan kuma ka kwanta ka ta bacci in ta matsa ma ka dura ashar ko kai ta zaman dandali ga jama'a sa'o'inka da abokanka da ƴan uwanka suna zuwa kowa ya fita je sana'a kai kana nan a dandali ba abin da za ka yi tsinawa to an amma mutum fa akan yi auren gata ai musamman zaman da ake gandu har yanzu ana yi kai kash Allah ya fi maka jama'a mun gane wannan kun gane karatun kuwa da kilan ba mi wannan filla filla ba wani sai ga kawai wata addu'a ce ya karama in in wallahi jama'a ba karamin bala'i bane kadimanci zikiri kadimanci wannan addu'a a rayuwarka kana ji kana gani abin da ka fi ƙarfin shi sai fi ƙarfinka idan gazawa da lalaci ya same ka amma in bai same ka ba kana ji kana gani akwai abubuwan da Allah ta'ala ya aje na albarka a bayan ƙasa jama'a wallahi duk abin da ka nema duk rashin lafiyar ka sai ka same shi kana gida zaka ka sa credit a waya ka kira nan malam ya aka yi aiki ciki ne kaza ya to barin turo kuɗi na lalla a samu webil ne a mota in an zo a soke mun a shago kana gida baka zauna ba ana bubbugawa ana samun arziki na shigowa mala wani bai da lafiya kullun amma Allah sai azurta ka kuma da ƴaƴa na gari wanda za su dinga taimaka maka akan abin da kake na sana'arka da abubuwa komai sai zama Allah ba zai barka ka lalace ka gaza ba sallah nan din rashin lafiyanka in dai za a ce lokacin sallah yayi sai ka ji Allah ya baka wani karfin da zaka yunkura ka je kai sallah sai dai bayan sallan ka ji kuma lalace ka ji ciwon ya dawo to ba karamin alkhairi Allah yake nufin ka da shi ba wallahi jama'a wannan ba karamin alheri ba tun duka ji manzon Allah ya ba sahabinsa yace bashi ya min yawa bakin ciki ya dame ni yace bana nuna maka abin da Allah zai yayi maka bakin ciki damuwa da shi ba kun ji ga maganin manzon Allah ya bayar manzon Allah yana maganin kowace irin cuta jama'a kun ji wannan su ma yan juna ne aiko abu na uku wal jubni wal bukhli wal jubn da kuma ragwanci ragwanci da kuma rowa ha ita ma ruwa tana sa tana ja maka bakin jini ruwa na sa ka kasa amfanar da kanka kai kanka ko babu har na mun yi bayani ko akwai maruwaci akwai wani akwai matsolo akwai mi akwai karmu mun yi bayani kuma ga kowanne da yadda yake cutar da kansa a rayuwa to a raba ka da wannan karmancin malam a raba ka da makolancin nan a raba ka da ruwa shikenan ka cinye domin ruwa abin zargi ce bata taba zuwa a cikin alqur'ani ya face wajen zargi allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa atadna lil kafirina azaban muhina kafaji marwaci ka marwaci ai bai ba Allah ka tsare mu daga sharrin ruwa to jama'a kun ji nan ma kuma ga kuma aljubin ka zama kawai wa rago abinda kowa yake tashi yayi ya samu kai za ga wannan abin ya maka wahala ba za ka iya ba wallahi tallahi ka ko a baka aikin ma ka dinga korafi kenan yanzu ma ka tamu na primary suna nan suna korafi yace a wallahi shi yanzu mahalla da ake ciki wannan aikin ma dai ana dai yi ne kawai kuma ga wani nan yana kwasan dubu goma a private yanzu haka ya riga ya isa makaranta karfe bakwai da wani abu ba zai taso ba sai karfe hudu dubu goma ake bashi kuma zai gode wa Allah ya rayuwar shi amma kai da ake baka dubu talatin ba za ka je ba sai karfe goma karfe ɗayan ba za ka kai ba ka tashi sha biyu kuma ka je makarantar ka zauna ga ɗaliban kana kallon su kana tuka Allah ya ai shugabannin namu zalimai ne wanda ake lai ai in dai ba a gyara kaza ba a kawo littafin makaranta ku sayar a kawo uniform din yara ku sace ku sayar kuma ku ce Allah ya gyara mana ƙarya kuke wallahi to wannan sharrin ne na aljibu ne yake damun ku ciwo ne mai zaman kansa idan ka baka iya yunkurawa kai wani abu ne alkhairi komai kana samun alkhairi da kake samu kana rainawa to ciwon aljibu ne ya same ka ciwon ragunci ya same ka ka nemi tsoron ka nemi tsarin Allah ya kare ka daga wannan ciwon ya warkar da kai jama mun gane wannan kuwa anya ana gane karatun nan to ku gane waɗannan cutuka ne wanda amradul umma ne yana cikin al'umma wannan ciwon ya riga kuma ya mana kanta ko yaro wani kewa wani mai gidansa a shago ya dinga korafi kenan wai shi so yake rana guda yadda wancan ya sha wahala bai san irin shekarun da ya ba kafin ya samu wannan dukiyar wai shi so yake kawai kaman kawai ai a yi busa haka kawai shi ma ya zama kwani da gaske haka ake jama'a to ka sani in kaga kana irin wannan abin kana sawa a ranka wallahi wannan ciwon ne ya kama ka ka nemi tsarin Allah ya yi maka wannan ciwon dan in ba haka ba wallahi ya kashe ka da wannan ne mutum zai zama ha'inci da wannan zai zama barawo da wannan zai zama yaudari da wannan zai zama magabci kullum tunaninsa ya za a yi ya ga wani ya ɗin wasa rere da kayansa ya ɗan samu ya ɗin sama da shi ce a dil ba sata ba shi in mai gani in mai shi ya gani a ba shi abinsa uwa gage ba wajen gayu lakiyayi wa zala iddaini kun ji na nawa kenan wannan eh na hudu kenan wa zala iddaini wa ghalabat rijal kan tabbashi in dai bashi ya makanta to za ka zama ƙareci sannan za ka zama mai yawan saɓa alƙawari Allah ya kiyaye shi ya samun Allah duk sallin farilla sai ya nemi tsarin Allah daga bashi da kuma yawan aikata zunubi matan ita ce manzo Allah ya nake kana yawan neman tsara daga aice tab ai barin gaya miki in mutum ya ci bashi zai yi magana zai ƙarya kuma zai yi alƙawari zai saɓa haka ne saboda haka maganan abin nan babu la samu dace ban ji ba ko ikon Allah to Allah za a samu a ba mutum bashin bashi kenan kai Allah ya samu dace to jama'a in bashi ya makanta mutane da yawa ga sunan suna ji suna gani garin da aka haife su da iyalan sun tsallake sun tafi basu saboda bashi ana samu ko ba samu su suka fi yawa ma a cikin al'umma wallahi wani bawan Allah mai bayi ce shi ai abin da ya bai so ya baro garin su ya dawo nan ya zauna ba iyalai ba kowa yace wallahi saboda bashi ya dinga min bayani wata rana muke karatu a nan dai ta bayani gaba da bashin nan ana tashi kasu ne sai ji kamar an mashi wanka kai malam ai kam gaskiya kamar da kai bayani ai bashi masifa ne bashi bala'i ya fara karanta mu wallahi sai ban sosai kamar umar kuka to bashi in ya danne ka jama'a akan samu alqahru akan ka mutumin da kafi karfin shi a rayuwa sai ya maka wulakanci mutumin da ba zai iya sa ka kai ba kafi karfin shi wallahi sai ya sa ka mishi ko dugo ka mishi kaza kuma dole sai kai da ƙasƙancin nan kanadi ba daɗi to ba shi ke sa wannan jama'a sannan wa ghalabatu rijal da kuma rinjaye mazaje duk inda kaje an fi karfin ka haƙƙin ka ma an kai ba zai fito a hannun mutane ba saboda an gama rena ka kaga ƴan uwan juna ne suma shi yasa manzon Allah ya karantar da mu neman tsari daga waɗannan abubuwan gaba ɗayan su Allah ya sa mun gani ku bazancin haka dan in nace zan ƙara gaskiya akwai ƙara ƙari amma kuma sai mu takaice a haka kada karatun kuma ya zamto ya kwance ko eh eh alkasa shine lalaci ai kaji kawai kai ba za ka iya motsa kai abin ba shi kuma aljibuna ai ragwanci ne ragwanci ba lalaci ba ne domin lalaci zai iya zuwa kila kana da wata 'yar matsala ta ɗan typhoid ɗan malaria ko wani abu ɗan ji irin ɗan lalaci haka ya hana kai motsa kai wani abu shi kuma wancan lafiyar kalau zuciya sai ta mutu ka goma ce sai dai ka je kai maula haka kasa mutane ma in ta category sati satin farko zan je angon bawa layin kaza sati na biyu zan matso hanyar lere sati na uku zan zo labi sati na hudu zan zan tafi nan sami naka wajejen shagon masu takin nan sati na biyar kuma zan zo daga nan mangwarori haka yake kasawa duk mai duk mai maula haka yake kuma in ka saba bashi zai zama wannan kamar wani fixed amount ne ran da yazo baka bashi ba sai fushi da kai sai zo kuna jin haushin juna kai kana mutum kawai ba zai je ne musana shi kuma yana mugu azzalimi Allah ya baku hana mu ya Allah ya baku abin an ce la yamin ahadukum kai Allah ya kiyaye Allah ya samu dace akwai aiki fa jama'a wani ma ya ce wai akwai ayyuka ba ba ma aiki ba haka yake jama'a gaskiya sai mun gyara sai mun gyara Allah ta'ala ya yi kun gyara jama'a kun ji muna sauran minti na muna sauran lokaci ko ilajul karbi maganin bakin ciki eh alhuznu daban alkarbu daban ko kuwa alhamu kuma daban shi alkarbu shine bakin cikin da zai nace maka ko da yaushe ko da yaushe a rayuwarka na cikin damuwa shine alkarbu an gane ai eh كيف حديث رواية الترمذي احفظ الله تجده أمامك وفي رواية أكشي نكون هذا الشهري أربعون حديثا لشو يجري وفي رواية للترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا مركا هذا حديث من الله يا جماعة أقوي البركة أتكي تشيني وأن الكرب وأن الفرج فرأى كرب هو مع الفرج هو مع الكرب مع الفرج أنقاني دكا bakin ciki me nace wa mutum yana tare da farin ciki wa anna ma al'usri yusran dukkanin kunci na tare da mene sauki to anan shine irin wannan bakin cikin da yake nacewa bawa ko da yaushe yana tare da shi damuwa kullun kana cikin ta ba yankewa alkamu ke an gane wannan shi yasa yan wuta ba hammu suke ciki ba ba gamu bane alkarmu ne na fata an gani ma'ana alhuzn wal hammu almutalazim wanda ke dan fara da bawa ko da yaushe to shi kake neman tsarin Allah daga gare shi ya zaka magance shi an gane wannan ko la ilaha illa Allah alazim alhalim karanta لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم wannan addu'a ce jama'a mai matakar muhimmanci kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da ainihin wato sahabbansa an gani wannan hadisin Imam Bukhari ya fitar da shi daga hadisin Abdullah dan Abbas Allah ya kara mishi yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa kana yaqulu fil karbi duk lokacin da wani bakin ciki ya taso wa manzon Allah ya kasance yana karanta wannan addu'a yace la ilaha illa Allahul azimul halim babu abin bauta bisa cancanta sai Allah mai girma kuma mai haƙuri da juriya da bayinsa La ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah Rabbul Arshil Azim shine ubangijin al'arshi mai girma La ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah Rabbus samawati Rabbus samawati ubangijin sammai wa Rabbul ardi ubangijin ƙasai wa Rabbul Arshil Karim kuma ubangijin al'arshi mai girma yawan maimaita wannan jama'a yana yaye wa mutum damuwa da bakin ciki kun ji manzon Allah shi da kansa yana yi kago ai ya kamata ya rubuta muna yi ko yawwa Allah ta'ala ya samu dace ita wannan addu'a ita ba tana yayi tana taimakawa wajen yaye mutum bakin ciki ba sai mun shirki akan ta ba الثانية في نبي اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يتوانا الدؤر شواكتي اللهم رحمتك أرجو يا الله وبنجينا jin kanka nake fata bana neman na kowa sai naka fala takilni ila nafsi tarfat ayn Allah kada ka barni da wayuna da iyawana kada ka barni ga kaina in yi wa kaina komai Allah kaka barni tarfat ayn ko da daidai kiftawan ido wa aslih li sha'ni kullah Allah ka gyara min al'amurana Allah ka inganta min al'amurana baki daya la ilaha illa anta babu abin bauta bisa cancanta sai kai kai wannan addu'a ta kai iyaka eh ma'ana bawa bashi da katabus ya Allah jin kanka nake nema ban san na kowa Allah naka nake so domin Allah yana jin kan bayi ne ta hanyar suwa ne bayi duk wanda kake ganin zai hana a baka duk wanda kake ganin zai tasiri wajen a hana ka idan Allah ya ga dama sai ya juya zuciyarsa ya sarrafa ta yadda dole sai an maka ko an ki ko an so to shi yasa kalima a wurin Allah shine gaskiya idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta magana ta kare in zaka roƙa roƙi Allah in zaka nemi taimako nemi taimakon wane Allah in ka nemi taimakon Allah Allah zai aiko masu taimaka maka cikin bayi taimake ka jama'a mun gane wannan shi ma wannan ha ita ma wannan riwaya Imam Abu Dawud ya fitar da shi sai da Imam Ahmad ita ma riwaya ce ta Abdullah ibn Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda laka jama'a fa kunji an gani to laka in kana so Allah ta'ala ya baka ya kuma cire bukatunka a wajen mutane shi da kansa ya baka ya dau nauyin wannan to ka yawaita yin wannan addu'a Allah ya sa mun gani ka yawaita yin wannan addu'ar Allahumma rahmataka arju Allah jin kanka nake fatan samu fala takilni ila nafsi tarfata ayn Allah kada ka kada ka jingina ni zuwa ga kaina da wayona ko da didir kiftawan ido wa aslih li sha'ni kullah Allah ka daidaita min lamurana baki daya la ilaha illa anta babu abin mutabiza cikin tashi kai an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya samu dace addu'a ce matsar muhimmanci jama'a ita ma bana son mu dogon lokaci muna sharhinta saboda yanayin lokaci الثالثة سين أكو لا إله إلا أنت نعم سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين yawwa kun gwanin addu'ar kai tana da girman sha'ani an gane wannan ai abinda kake cewa la ilaha illa ant babu abin bauta bisa cancanta sai kai subhanak dukkanin tsarki ya tabbatar maka daga dukkanin wata tawaya daga dukkanin wata nakasa inni kuntu minadh zalimin Allah na kasance ni dinnan mai laifi ne azalimi ne ni mai zalunta kaina ne mana ya Allah ba mai yi fa sai kai Allah kai ba manzon Allah yake da'watu dhannun wannan addu'ar addu'ar annabi Yunus alaihi salam ce manzon Allah yake babu wani bawa da zai roki Allah neman biyan bukata da wannan addu'ar face sai Allah madaukakin sarki ya yaye masa wannan ya biya masa wannan bukata addu'ar annabi Yunus kenan a cikin cin kifi an gane wannan ai ka duba irin abin da ya samu annabi Yunus ga duhun dare ga duhun me duhun ruwa ga duhun cikin kifi duhu nawa duhu uku Allah ya ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban ka ambaci labarin annabi Yunus alaihi salam ma abocin kifi zannun idh dhahaba mughadiban yayin da ya tafi yana mai fushi saboda sun kin imani Allah ya bashi umarni ya fita daga garin ba ya fita fa dhanna allan naqdira alaihi sai tsammanin cewa ba za mu iya kama shi ba kawai sai muka kama shi ya shiga cikin jirgin ruwa ana tafiya jirgin tangal tangal tangal da masu shari'a su in jirgin yana tangal tangal zai fada to an sa akwai mai laifi a jirgin in ba a jefa shi a ruwan kifi ya tsinye shi ba duk mutanen za su mutu gaba daya da aka yi ƙura aka yi ƙura ta faɗo kansa aka ce kai wannan mutumin kirki ne ina a sake aka kuma sakewa ina ta ƙara faɗuwa kansa aka ƙara sakewa ta faɗi lokaci to su yi nesa ba sai dai a haƙuri wallahi ta can koka kaga dai duk yadda za mu yi ƙoƙarin baka mafita mun baka shi ke suka jefa shi a ruwa kifin ashe yana jira ne kawai saboda abin ne Allah ya riga shirya Allah ya ce mene wa inna yunusa lamin al-musa iz abaqa ila al-fulk al-mashhun yayin da ya tafi cikin wannan cikin jirgin da ke cike da mutane da kayayyaki fasahama sai aka yi qura'a fa kana min al-mudhadin sai zama cikin wadanda qura'a ta fada kansu aka jifa shi cikin ina ku duba yadda Allah ya ibara shi yasa muka ce a dinga tadbir al-qur'ani fa kana min al-mudhadin sai zama cikin wanda ake jifawa ina ruwa me Allah ya ce faltaqamahu alhud wannan fa'un din me take nufi me take nuna almubadara gaggawa ma'ana ana jefa shi faltaqamahu alhud kawai kibi yazo cake shi ya hade shi wa huwa mulim alhari yana abin zanni me ya faru falawla annahu kana min almusabbihin Allah ce in banda annabi Yunus ya kasance cikin masu yawan tasbihi lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun da ya dinga zama a cikin cin kifin nan shi bai rayu ba shi bai mutu ba har zuwa ran da Allah ya tashi alkiyama amma saboda tasbihin nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin yana tayi Allah ce fastajabna lahu shi ma sai fa'un tazo saboda tasbihin nan fastajabna lahu nan take muka amsa masa fanajjaynahu min al-gham sai alghammu ta zo kuma ana ba ce min alhammi ba fa najjaynahu min algham muka yayi mishi wannan damuwan da bakin cikin da ya nace yana tare da shi ko da shi ina fata an gane wannan wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ya ce ki mini fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim kirfi yazo ya wurgar da shi a bakin gaba yana mare lafiya wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin sai muka fitar mishi da wata bishiya nan take aka bishiyan ya qati aka ce wani abu ne mai kaman kankana ya yanka ta ya sha nan take kawai sai warki wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun wai bal yazidun muka aika shi zuwa ga mutane nawa mutane dubu ɗari sama da haka ma fa'amanu dukkan su kuma aka yi imani rankata kaf ba wanda ya kafirce wa Allah amma sai da ya cuya so da kan kana da'awa ka dauka cewa duk jama'a za su bi ka duk jama'a za su gane kowa ya gane ya fahimta ya bi ka ai ƙarya ne irda'un nas ghayatun la tudrak to jama'a kun ji tasbihin da yayi din nan Allah ya ƙara ba mu labari laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanurbiza bil 'ara'i wa huwa madhmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin to tasbihin na jama'a da matakar muhimmanci annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan ita ce addu'ar zannuni yayin da yake cikin cikin kifi an gane wannan yace in banda Allah ta'ala ya riske shi da wannan ni'imar tashi da ya riga ya gama yawo kenan to amma Allah ta manzo Allah sai shi babu wata babu wani abu da zai auku da bawa ya roki Allah biyan bukata da wannan addu'a face Allah ya biya masa ka rike ta kai tawridinta ka saki kowa ka kyale kowa ka kama Allah malam ka saki bawa ka kama ubangijin bawa ko kuwa ka zauna lafiya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sai na hudu wanda zamu tsaya akan sa insha Allah ta'ala Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a الله الله ربي لا أشرك به شيئا اتمنى الدعاء ايه muhimmanci kware da gaske kware annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya karantar da wata daga cikin ainihin wato mata wannan addu'ar sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da asma bintu umais أسماء بنت عميس يتي لإتا ألا أعلمك كلمات بنا كرن تدك وسكلمهم با تقولينهن عند الكرب تدنك كرن توا ألوك شدك نمبك انتكي دداموها أنغاني في منظر الله يكرن تدك وانا الدؤر أنغاني في النبي صلى الله عليه وسلم تتشي مي إيه أقويامو sai manzo Allah yake ki rika cewa taqulina ki dinga cewa Allahu Allahu Rabbi Allah Allah shine ubangiji na la ushriku bihi shay'a bana hada shi da kowa a wurin bauta Allahu akbar ka duba nan akwai tawassuli da uluhiyar Allah ko bauta masa shi kadai ga kuma rububiyya rabbi sannan kuma ga ƙarin tabbatar da tauhidi gare shi la ushriku bihi ba na haɗa shi da kowa a wurin bauta. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana mace cewa Allah ta'ala yana yayo mutum bakin cikin wannan. Har wasu malamai suke ganin cewa ma yayin da mace take naƙuda ya kamata yayi ta karanta wannan. Insha Allah za ta samu sauki wajen haihuwa. Wannan kuma an gwada an gani yana yi jama'a. Eh, dan duk karatun manzon Allah yana yi. Kwarai da gaske. Saboda haka kawai ya zama akwai sidqul qalbi, sidqul yaqin, والإيمان قوة الإيمان أنقاني أسامونا أزوج شباوات هنا تو إنك كرنتا الله الله ربي لا أشرك به شيئا أشي كونت النبي جاء أنفعين شنا أشي أكو أيتي أكمل ياهو أشي أكو ورديني متي متي متي سكشي دسو إيه تو ميوي تي وانا جماعة musamman da ake cikin damuwan da bakin shi ko da yaushe me yawaita yi Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allah madaukakin saki ya dace da mu wannan hadisi Imam Abu Dawuda ya rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce haka ne Imam Ibn Majah ma ya fitar da wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya dace da mu abinda muka karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana bakin cikin duniya da lahira Allah muna roƙonka ka yaye wa kowanne mu damuwansa Allah ta'ala ka yaye man dukkanin bakin ciki akwai yar uwar mahaifiyata wacce Allah ya mata rasuwa jiya Hajiya Halima mahaifa Alhaji Alhaji Yardan Tirida ko eh Allah ya mata rasuwa jiya da la'asar muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanta Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna makomarta Allah ya haska makwancinta Allah ya madauki roƙonka wannan jinya da ta yi Allah ka sa ya zama kafara a gare ta Allah ka bai wa ƴaƴanta da ƴan uwanta haƙuri na wannan rashi da aka yi Allah muna roƙonka Allah ta'ala ka gafarta mata mu ma ka gafarta mana idan mun tafi inda suka tafi ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته